السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ci gaba da karatunmu na littafin sulamul usul ila ilmi usul na al-hafiz allama hafiz ibn ahmad al-hakami rahimahullah zamu tashi baiti na 233 a karatu na 15 ko qala rahimahullah والعرض والعرض تيسير الحساب في النبا ومن يناقش الحساب عذبا ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها يتي والعرض تيسير الحساب شيء العرض شيني حسابي مي سوكي wato ya fassara fasofa yuhasabu hisaban yasira da cewa shine al'ardu sai ya ce fin naba haka ya zo a cikin hadisi annaba'u ya ati bi ma'anar hadith finnaba yani fil hadith wa man yunaqashi wa man yunaqasha wa man yunaqashi al hisaba udhiba duk wanda aka yi mai hisabun keke da keke munaqasha a tattauna da shi ribusa ɗari tun daga ranar da ya balaga har ranar da ya mutu to duk wanda aka ce sai an binciki komi na maganganun shi da ayyukan shi to sai an mai azaba amma shi wanda za a yi mahisaban yasira shi wani bangare na zunuban shi za a bincika za a bujiro mai shi ma ba bincike ba ne za a dan gitto mai da su ne kayi ka za a ce ina kayi ka diya rudi to shi ne da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man husiba udhiba duk wanda aka mai hisabi sai an mai azaba sina na Aisha ta ga akwai akwai iskali a tattare da lamarin tunda Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi sakamakon aikin shi da dama to da sannu za a mai hisabi mai sauki sai ta ce to ya za a an ce za a mutum hisabi mai sauki kuma ce duk wanda aka yi mai hisabi sai an mai azaba kaga wanda aka mai azaba ba zancen sauki ko sai ce dhakil ardu ya aisha ai wancan da aka ce hisabin yasira ba bincike ba cin kaca za a yi ma aikin nashi ba wato bujuro mai da wani abu za a yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da wani ranar alkiyama Allah ya kebe da shi ya sa shi cikin mayafinsa mai albarka mai daraja sai mun shi kayi kaza ce kayi kaza annabi Allah ta'ala ya lissafo mai wasu ayyukan duk ya rikice ya rude Allah ce to an rufa ma asiri a duniya nan ma an rufa ma asiri tafi ka shiga aljanna wannan shine hisaban yasira amma duk wanda za a bi aikin shi daya bayan daya daki daki to sai an mai azaba dan dole sai an ga kasa wata dan adam dole sai yayi sai ya kasa to mu hisabun nan mu mun fi so ma a hakura a yafe mana an gane ko ko ba komi ita tambaya wa ma shay'un amarru minas su'ali ce ba abin da ya kai tambaya ɗaci ba ta da daɗi duk da mu ɗin ba wai mun kai ba ne da aikinmu amma dai da rahamar Allah da tausayinsa da jin kansa da falalarsa muna fatan a rangwanta mana a yafe mana ma hisabin gabaki ɗaya wala nukaffir bil ma'asi mu'mina ba ma kafirtar da mumini dan ya aikata saban Allah su al ma'asi tufassiqu wala tukaffir al-ma'asi yani allati duna shirk duna al-kufr duk zunubin da bai kai shirka ba bai kai kafirci ba sai dai ya fassaka baya kafirtarwa sai dai ya maida mutum ya zama fasiki amma ba zai zama kafiri ba dan yayi ƙarya dan ya sha giya dan yayi zina dan yayi kaza ba zai zama kafiri ba sai dai zai zama fasiki da gwargwadon girman zunubin shi amma wanda ya aikata babban laifi ba kafiri ba ne wannan kuma raddi ne ga khawarijawa da mu'tazilawa khawarij su ne suke cewa ومخالفون في المذهب مشركون ومرتكب الكبائر مشركون suka ce wanda ya saba mana a ra'ayi shi duk wanda ba khariji ba a gurin su kafiri san duk wanda bai ya aikata babban laifi a gurin su kafiri to daka wanda ya aikata babban laifi ba zai zamanto kafiri ba tun daga shi wanda ya kisan kai ma Allah ya ambace shi da suna na na imani ukhuwa imaniya faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan kaga min akhihi yani akhahu al mu'min sai ce bayan ya ambaci wanda suka yaki da junansu cikin muminai tare da wani hadisin ya ce wa qitaluhu madha kufur amma al-kufru duna al-kufur ba kafirci mai fitarwa daga musulunci ba shi yasa Allah ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin daga bisani sai ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum kaga ya tabbatar musu da sunan imani tare da sun yaƙe junansu yaƙi da juna yana cikin manyan laifuffuka tsakanin musulmai a samu faɗa ɗau makami laisa minna man ghashana fa laisa minna man hamala alaina silaha fa laisa minna ma'a zalika amma Allah ta'ala ya tabbatar musu da suna na imani da haka laifi baya kafurtarwa wala nukaffir bil ma'asi mu'mina illa ma'astihlalihi lima jana sai dai in ya halatta abin da ya aikata na laifi jana yani irtakaba min al-ma'as abin da ya aikata na laifi sai ya ce halal ne to wannan ya zama kafiri wanda ya halatta haram ya kafirta domin babu mai ikon halattawa ko haramtawa sai ubangiji to daga zaran mutum yana ganin eh yana da damar da zai halatta abinda Allah ya haramta ko ya haramta abinda Allah ya halatta ya kafirta kai ba ma haka ba duk wanda ya yadda da halaccin haram ko haramcin halal ko da bai aikata wannan haramun din da ya halatta ba ko da bai kiyin wannan halal din da ya haramta ba ya zama kafiri kun gane ko kinan wanda ya ainihin halatta haram ko bai aikata wannan haramun ba mutum da zai ce giya halal ce ko bai taba shan giya ba to kafiri ne kafiri ne shi dan ya karyata Allah mutumin da zai ce ba dole sai an yi sallah ba ko da yana sallar to ya zama kafi kun fahimta ko tunda abu ne na kuduri abu ne na kuduri hakan nan wanda ya yadda da wani ya halatta mai abin da Allah ya haramta ko wani ya haramta mai abin da Allah ya halatta ya mai biyayya cikin hakan tare da ya san hakan ya saba ma dokar Allah ya akkasa hukuncin Allah shi ma ya kafirta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Allah ya ce yahudu da nasara sun riki malaman su da masu bautar cikin su a matsayin abin bauta koma bayan Allah annabi ya karanta wannan aya akwai wani sahabi a gurin ainihin wato me yake da suna atta'i adibu na hatim ko atta'i yana gurin sai ya ce ya rasulallah lasna na abudu so da shi da kiristani tubaye sai ce mu a kiristanci ba ma bauta ma malamanmu da masu bauta na cikin sai manzo Allah sallallahu ya ce ashe ba suna halatta muku abin da Allah ya haramta ku yadda ba ashe ba suna haramta muku abin da Allah ya halatta ku yadda ba ya ce don wannan da wannan sai ce fatilka ibadatu ai wannan shine bauta musu din kun gane wannan ai to daka mutumin da yace shan giya halal ne yace zina halal ce kaga wannan haramcin su ma'lumun min ad-din bi darura a addini dole ka yadda zina mecece haramun ne shan giya me haramun ne sata menene haramun ne duk jahilcinka ya kamata ka san da wannan duk jahilcinka ya kamata ka san da wannan to da ya zo ya ce giya halal ce ya ce zina halal ce ya ce sata halal ce ko da baya aikata inna abubuwa ya kafirta ballantana kuma ya yi ɗin kuma ya ce halal amma mujarradin aikatawan baya fitar da shi daga musulunci kun gane wannan ai wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa illa ma istihlalihi lima jana wadih wa tuqbalu at-tawbatu qabla al-gharghara ana karɓan tuban bawa kafin ya kai zuwa ga gargaran mutuwa shine ai Hausa ya ce gargara ko to ya kai gaban mutuwa an ka ce gargara ma'ana numfashi ya haɗu da fitar rai rai ya zo bakin makoshi kalla idza balagatil hulquma menene wa antum hina idhin tanzuruna kaga lokacin da rai ta zo bakin makoshi to lokacin tuba ba ta da amfani وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار Allah ce tuba babu ita ga wanda suke aikata laifuffuka sai mutuwa ta zo ya ce na tuba wannan ba za ta yi amfani ba kamar tubarwa fir'auna ko ya taɓanna shi hatta idza adrakahu al-gharaq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين kaga yayi nafi yayi ithbati yayi taukidi ta kalmar shahada ta cika ta hadu da ita ya cika amma Allah ya ce ina al'ana wa kad asaita qablu wa kunta min al-mufsidi yanzu ba za ta karbo ba saboda ba lokacin ta bane ba lokacin ta bane ba saboda haka idan wato mutuwa ta zo wa mutum ka'in da na'in tuba ba ta da amfani na kuma akwai hadisi cikin sunan at-tirmidhi hadisin ibn umar inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Allah yakan karɓi tubar bawa muddin bai kai gaban mutuwa ba kama ata fi shari'atil mutahhara shine yake nufi kamar yadda ya zo a shari'ar mu mai tsarki lafazin gargarar a wancan hadisin na ibn umar ma'anonin kuma sun zo a hadisai da yawa da wancan ayoyi musamman aya cikin suratun nisa da muka karanta a walaisa tauba ila akhiril aya mafhum amma mata tughlaqu an talibiha yace amma an kana so ka san yaushe ake rufe kofar tuba ga mai neman ta fa bi tulu'i shamsi min maghribiha to lokacin da rana take hudowa daga mafaɗarta to ko mutum ya tuba shi ma anan bata da bata da amfani hadisin Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un layl hatta hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha wannan muttafaqun alayhi Allah yakan shimfiɗa hannuwan shi da daddare don masu zunubin rana su tuba yakan shimfiɗa hannuwan shi da rana don masu zunubin dare su tuba kullum haka yake yi har sai ranar ta hudu daga mafaɗata ta wani hadisin cikin sahihai ne mai tsawo na ba da labarin alamomin tashin alkiyama manya sai lokacin da rana za ta hudu daga yamma kowa sai ya tuba kowa sai ya musulunta amma kuma tubar ba za ta yi amfani ba saboda ba lokacin ta bane nabiyuna muhammadun min hashimi ila adh-dhabihi duna shakkin yantami arsalahu allah ilaina murshida wa rahmatan lil alamin aw huda مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة بعد أربعين بدأ ال... بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه عشر سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا ووحدوا وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى وبعد خمسين من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض, وفرض الخمس عليه وحتم وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد سحبا وبعدها كلف بالقتال لشرعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل به وكل ما إليه أنزل وكل من, وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل بالرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق to yanzu zance ne akan fiyayyen halitta a gurguje sallallahu alaihi wasallam nabiyuna muhammadun min hashimi duka wani na cikin wasail aqadiyya ko annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama min hashimi yani min qabilati bani bani hashim mansubun ilaihim wa huwa min anfusihim wa anfasihim wa ashrafihim wa a'lahum wa awfahum wa azkahum wa akhshahum wa wa wa wa suna da yawa ilal dhabihi duna shakkin yantami nasabar shi tana daguwa ana jingina ta zuwa ga azzabih man huwa azzabih isma'il alayhi salam isma'il alayhi salam huwa azzabih li'annahu qad umira bi dhabhihi fa fadahu Allah ta'ala bi dhibhin 'azim Allah ta'ala ya ba mu labari cikin safat ko Nabi Ibrahim yayi mafarki yana yanka dan shi Ismail ce mishi to inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama kowa ya mika wuya cikin su Ibrahim ya yanka dan shi kaga mas'ala ce mai girma dan ya yadda a yanka shi mas'ala ce mai girma to dukkan su da yake su din na Allah ne falamma aslama wa tallahu lil jabin kifa shi ta goshi wana da inahu anya ibrahimu kad saddaqata ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinina inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim lidha yuqalu lahu adh-dhabih to nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa ga annabi Isma'il ne babu ko shakku akan haka arsalahu Allahu ilaina murshida Allah ya aiko shi zuwa gare mu yana mai shiryatar da mu hidaya ta bayani da ainihin wato irshadi wa rahmatan kuma shi rahama ne lil alamin ga halittu wa hudan shirya ce gare su wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mauliduhu bi makkah al mutahhara an haife shi a garin makka mai tsarki hijratuhu li taibata al munawwara amma garin hijirar shi shine garin madina mai haske Taiba suna ne na Madina tabbatacce cikin sahih. Ce yusammunaha Yathriba wa hiya Taiba wa hiya Tuyiba wa hiya al-Madina. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Ce suna kiranta Yathriba. Ma ma'ana Yathrib? Gidan zunubi ko? Nabi ya ce ina gari ne mai daɗi, gari ne mai tsafta. Shi yasa ma ai zazzabin cikin ta ma annabi ya addu'a aka kwashe shi, aka kankare shi tas. aka mai da shi can zulhulaifa aka watsar da shi masassarar da ya dinga wahalar da muhajiruna suna tuna makka har in bilalu ciwo yayi ciwo yana al'ayalai ta shi'iri hal abitan na lailatan biwadin wa hauliya idhkhirun wa jalilu idhkhirun wa jalilu wa hal aridanna yawman miyaha majannatin wa hal yabdu walli shamatun wa tafilu tun da haka ne zazzabin ma aka kwashe shi abubakarin yana kullum ri'in musabbahin kullum ri'in musabbahin fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na alihi to madina kenan ita ce tayyiba ana kiranta al munawwara al munawwara bi madha bi nuril iman wal islam to ibn al uthaymin cikin al qawl al mufid yace in haka ne makka ma munawwara ce misra ma munawwara ce Nijar ma munawwara ce, Najeriya ma munawwara, li annal Islam dakhala fiha. Ko? Amma dai Allahu a'lam za a iya keɓance Madina da cewa munawwara saboda ita yanda musulunci ya shiga Madina, babu garin da aka samu irin wannan. Inda ya zama kafin Annabi ya je babu gidan da babu musulmi. Kafin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira kenan. kuma da ya yi hijira aka samu imkaniya aka kafa farkon gwamnatin musulunci a madina a makka sai bayan shekara takwas daga hijira aka buɗe ta ta zama daru islam annabi ya ce la hijira ta ba adal fata walakin jihadun waniya kun gane ai in an kalli wannan nahiyar ana iya kiranta munawwara bi nuril islam wal iman wa ghairi dhalik مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة بعد أربع أربعين بدأ الوحي به باين يا شكر أربعين أكفار مش وحي ثم دعا إلى سبيل ربه سنن يتقب دكرا زواغ تفركم أبنجيجنش dan da aka mai wahayi na nabba'ar da shi ya zama annabi da ikra ko ba umarce shi ya isar ba tuko sai da muddathir ta sauka aka ce kun fa'anzir shi yasa na aisha ta ce nubbi abi ikra ursila bil muddathir mafhum ashra sinina ya kira tsawon shekara goma akan me ayyuhan nasu ibudu rabban ta'ala sha'nuhu wa wahidu abinda ake kira ya ku mutane ku bauta ma ubangiji wanda ya kasance lamarin shi ya girmama kuma ku kadaita shi da bauta a rabu da sulata da uzza a ture su manata da hubal a tunkuɗe duk wani gunki a rungumi Allah shi kaɗai. Tsawon shekara goma, babu zancen furu'a, kawai zancen asali ne, a kafa asali na tauhidi, a tabbatar da fandasiyon na aƙida tsawon shekara goma mala. Tsawon shekara goma ana kira zuwa ga tauhidi, haka a tauhidu awwalan laukanu ya alamun. Da'awa ta farko ita ce tauhidi, farkon abin da za a rakkaza wa mutane, har yara ƙananu, ba ga Luqmanul Hakim ba, me ya fara kiran ɗan shi, ya bunayya, لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سودا أحق الحقوق حق المولى عز وجل حقin Allah shi yafi girma a fara shi yafi cancanta a fara bayaninsa a fara kiyaye shi da annabi ya tura mu'adhu yaman me yace mai innaka ta'ati qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wata riwaya ila an yuwahhidu Allah da ya tura sayyidina ali khaybar ce unfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim ko thumma du'uhum ila in yashhadu an la ilaha illa Allah shine malam da'awa tauhidi farko muna tare wa kana qabla dhaka fi ghari hira kafin a aiko shi din da yana kogon hira kafin a aiko shi da manzanci yakan tafi can yayi at-tahannuth wato ibadatul layali ko al-ma'duda kwana goma kwana ishirin sha biyar talatin wata guda haka yana zuwa can yana bautar Allah ta hanyar tafakkuri da tadabburi da kula da ainihin wato lura da halittun Allah subhanahu wa ta'ala ya kaurace wa mutane sau lokacin bala'i ya yi yawa na shan giya bautar gumaka da haka sai ya nisanci al'umma to da yana kogon hira anan ne ai jibrilu ya tadda shi alaihi ya bi zikiri rabbihi anil wara yana keɓancewa da ambaton ubangijin shi yayi nesa da mutane da halittu wa ba'da 50 min al-a'wami madat li umri sayyid al-anami bayan shekaru 50 sun shuɗe cikin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wato bayan ya shekara 50 bayan shekara 10 ba'da nubuwa kenan ko asra bihi Allah ilayhi fi dhulam sai Allah ta'ala yayi tafiyar dare da shi asra ma'ana ذهب به ليلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلى to Allah ya tafiya dare da shi fi zulam cikin duhun dare shine fi zulam jam'in zuluma cikin duhun dare nabi yana kwance yace kawai mun mala'ika ya zo ya tada shi aka zo da shi bakin Ka'aba aka bude zuciyar shi aka fidda wani abu wanda shine al-ghillu shine wannan abin da ke hana mu zaman lafiya abin da ke hana mu wani ya magana ka ce da ni yake zargi zato kullata hikidi to annabi duk ba shi da wannan sallallahu alaihi wasallam an fidda mai aka wanke zuciyar shi da zuma da nono aka hade ta aka ya zama in ka garan shi ya ɓaci to addini aka taba sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi daga nan kuma zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa sama ta ɗaya ta biyu har ta bakwai har inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra duka ya gama waɗannan aikace aikacen aka je da shi aka nuna mai komi da komi kuma ya dawo domin shimfiɗa shi bai bushe bai huce ba haka da ya faɗa suka ce kaiwa gari ta yi yawa aka ce suka ce ina na ɗan rage ne suka watse suka ba shi guri samu abokar a hanya ce kaji mutumin kafa yau fa ya sharo ta ya ce ya aka wai ya ba mu labarin wai ya je baitul maqdis ya je kaza ya ce yace awa huwa kala zaka shi ya faɗa suka ce yace usaddiqu bi amrin a'zama min ya ce mun shi annabi ne na yadda to dan ya ce an je da shi sama dan me bazan yadda ba ta suka ce daga nan aka sami as-siddiq shi gasgatawar tashi ba ta da haddi ba ta da haddi to haka in dai lamarin annabi ne kakka sa iyaka kawai duk abin da ya faɗa ka yadda ko me ya ce inda ya tabbata shi ya ce kawai shi ne ya ce mi awa huwa kala da an ce ma hadisi tabbatar da ingancin shi kawai inda ya inganta karya ma nauyi fa karkaci kai wannan hadisin ya yi nauyi iyayen ma'aiki waye ya faɗa shi ya faɗa kai kana da ikon da zaka kai mahaifin wani wuta ballanta na mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baka da iko me ba da labarin annabi ne shi aka aiko mana ba don manzan Allah suna ba mu da wata alaka ta sanin me ke gudana daga Ubangiji ko? Ba mu sani ba shi ne ɗan aike na Allah a cikinmu, shi ne wasiɗa tsakaninmu da Ubangiji. To har yayi magana ka tsaya kai ta wani inda wato mutane har yanzu fa tauhidin nan. Akwai kishin ruwan shi. Kamata ya aje komi gefe tukun yanzu a dawo da'awa Makka. Da'awatu Makka ai da'awar tauhidi ce. To a koma da'awan Makka kawai yanzu tauhidi zalla. tauhidi zalla la ila illallah nan kai mutum bayanin ta practically daya wato kai mai bayanin ta ma'ana filla filla ya san menene wai wannan kalmar ta kunsa san me ta kunsa kaka wani damu da babbar rigar shi kaka wani damu ya jima da larabcin shi ko ya jima yana karatu jahili ne dan duk wanda bai san Allah ba jahili yake jahili yake kar ya rude ka shi dole miƙa wuya ga lamarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, miƙa wuya ga lamarin manzan Allah, ta'atuhu fi ma amara, tasdiquhu fi ma akhbara, ijtinabu ma naha anhu wa zajara, wa Allah yu'badu Allahu illa bima shara'a. Ba wanda addini yake dan gidansu ana. Na annabu ne shi Allah ya aiko da shi. To dan me zaka zaba cikin abin da ya zo da shi ka zabi wani ka yadda wani. Ai munafunci kenan ko. Inda ya tabbata shi ya faɗa an wuce gurin. to aka yi isra'i da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa farada al-khamsa alaihi Allah ya farlanta mashi salloli biyar wa hatam ya lizumta su hatam yani aujaba aujaba wa farada wajabta su dole sai an yi su ai kissar sananniya ce daga hamsin annabi Musa ya sa baki a kadirai har zuwa biyar kace an bar su biyar din amma ladar hamsin gare su wa ba'da awamin thalathatin madat bayan kuma shekara uku da suka wuce bayan an yi isra'i da mi'raji bayan an hukunta sallah min ba'di mi'rajin nabi wa anqadat bayan an yi mi'raji da annabi sallama wa incan shekarun suka shude suka wuce guda uku udhina bil hijrati nahwa yathriba to nan ne sai aka mai izini da ya hijira zuwa garin madina ya kira ta yathrib saboda kafiya ne amma dai a kira ta madina shi ya fi ko tunda yathrib akwai nau'i na zargi a ciki a cikin littafin ash-shawkani nailul awtar naga ya kulla babi musamman kan irin waɗannan alfaz hakan nan shekul islam thani ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad kuma ya kulla babi kan wasu lafuzza waɗanda shari'a ta zo da kyamar su kamar yanzu a kira isha'i da al'atma kamar a kira madina da a kirata da yathriba da sauran ire-iren waɗannan zaga wasu duk da an hana ɗin amma wani dalili ya zo da cewa da alamar ana iya faɗa to sai a ce makruhi a ce khilaful aula ne a kira shi da wannan sunan sai dai in mutum ya faɗa da zargi ɗin ya faɗi madina da ma'anar zarginta zaga ana jiya mai tsoron munafunci don su mutan madina san su alamar imani ne kin su alamar munafunci ne in ji sallallahu alaihi wasallam muna tare aiwa udhina bil hijrati aka umarce shi da ya hijira nahwa yathriba wato nahau da ma'anar bangare ko ai nahau yana da ma'anoni da yawa nahwa yathriba yani jihata yathrib bangaren garin yathriba garin madina ma'a kulli muslimin lahu qad sahiba tare da duk musulmin da yake sahabin shi ne wannan hijira tana kan shi sai dai wanda ya aka, aka hana shi fita almustada'afuna da aka hana su fita su wannan babu laifi mustada'afun su ainihin abu jandal su ainihin ake da suna dan uwan abu jahal salama ibn hisham ko salama ibn hisham su ayyash ibn rabi'a shi ma dan uwan abu jandal ne abu jahal ne da sauransu daga cikin almustad'afun su alwalid ibn alwalid ibn almughira duk da wasu na cewa bayan badar ne ya musulunta to waɗannan kaga su an hana su fita babu laifi a gare su amma wanda yake da dama dole ya fita domin Allah ta'ala ya bayyana cewa matsayin ba ɗaya ba ne tsakanin wanda suka yi hijira da wanda ba su yi hijira ba wa ba'daha bayan wannan hijirar kullifa bil qitali aka wajabta mushi yaki li shi'atil kufrani wad dalali ga tawaga ta kafirci da ainihin bata shine udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim aka uzini ay yaqi amma yaqi na farko da aka yi izini shine na difa'i in an kawo yaqi hari ku kare kanku shine udhina lil ladina yuqataluna ko bi annahum zulim yanzu difa'i inna allaha ala nasrihim laqadir daga baya kuma aka halatta duk wanda ya kawo muku hari kuma ku kai mai hari yanzu ba ku zauna sai sun zo ku tare ba in dai sun kawo muku hari kuma ku shirya ku kai dama alharbu sijal ko yaƙi jan guga ne ka bugi ka buga a buge ka ne ka kada a kada ka ne to daka shine yace fa in qataluukum faqtuluhum sana ka shar'anta duk inda aka gansu a yaƙe su idan salakha al-ashhur al-hur faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad sana aka ce duk wani arne ma ba dole sai mushriki ba faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahuna وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة har ya zan babu wata shirka wa yakuna al'amru lillah wannan matakai ne duka na shar'anta jihadi hatta atawlid lid-dini munqadina sai da kafiran kaga sun zo suna miƙa wuya zuwa ga addini wa dakhalu fi silmi suka shiga cikin musulunci mudhi'inina suna masu kankantar da kansu suna masu kankantar da kansu dama an ce ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta ya shahadu Allah ilaha illallah to da suka zo suka yi ta musulunta wanda suke wato a'tadu ainihin wato al'ada aladdul a'ada suka zo suna ta musulunta ka duba su Khalid su Amr ibn al-As bayan ma sun karɓi kalmar shahada suka ce ka roƙa mana Allah ya yafe mana saboda sun yi aika aika ada nabi ya ce amma alimta ya amru بأن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الهجرة تجب ما قبلها ai shi in mutum ya musulunta komawa yake kamar bai taɓa laifi ba suka ce duk da haka dai a roƙa mana gane ai to suka zo suka yi ta miƙa wuya zuwa ga musulunci suna kankantar da kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci wa ba'da an kad ballagha risala bayan annabi ya isar da sakon Allah wastanqadha al-khalqa min al-jahala ya tsamo mutane daga jahilci ya kubutar da su wa akmala Allahu bihi al-islam Allah ya kammala musulunci da zuwan shi da bayanin shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa qama dinul haqqi wastaqama addinin musulunci ya tsaya kuma ya daidaita ya kafu da kafar shi kabadahu Allahu al-aliyyul a'la sai Allah ya karbi ran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi Allah madaukaki ne mafi daukaka aliyyul a'la dama annabi abin da aka aiko shi ya isar da sako to ya isar me ya rage sai komawa ko ai shine lokacin da suratu an-nasr ta sauka idza jaa nasrullahi wal fath ra'aita an-nas aka ce abubakar yayi ta kuka ya fahimci me annabi tafiya zai sana umar ya tara sahabbai ya kira ibnu abbas ce me kuke gani game da wannan sura suka ce an ce mai farin ciki an manya nasara me ibn abbas me kake gani ya ce wannan sura tana sanar da wafatin manzon Allah ce so da shi dan aike ne in ya isar da abin da aka kawo shi komawa gurin mai gidan shi zai to shine wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja aka ce kai ta tasbihi kai ta istighfari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab mission ta cika an kare aiki ya cika subhanahu wanda tsarki ya tabbata ga Allah ilar rafiqil a'la wanda Allah ya ɗauke shi zuwa ga tawaga mafi ɗaukaka inan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa can aka hada annabi sallallahu alaihi wasallam da su nashhadu bil haqqi bil irtiyabi muna shaidawa da gaske babu shakku bi annahu al mursalu bil kitabi cewa shi aka aiko da littafi na alqur'ani wa annahu ballagha ma qad ursila kuma ya isar da abin da aka aiko shi da shi bihi wa kullama ilaihi unzila kuma ya isar da duk abin da aka saukar mushi bai tauye komi ba wa kullu man ba'ada man min ba'dihi qad idda'a duk wanda a bayan shi bayan manzo sallama yayi da awar nubuwatan cewa shi annabi ne fa kadhibun fi madda'a ƙarya yake cikin abin da ya faɗa kamar la annabi ya ba'di inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa khitamur rusuli bi ittifaqi annabi shine cikamakin manzanni babu wani sabani da ittifaqin malamai wa afdalul khalqi ala al-itlaq duk halittun duniya duk halittun Allah annabi ya fi su shine duk wanda ba Allah ba bai kai manzon Allah sallallahu kuma Allah shi kadai yake ko to daka ba wani halitta da yake daidai da annabi sallallahu ballantana ya fi shi wannan shine zance mafi inganci to sai mu tashi zance akan khalifa ko wa ba'dahu al-khalifatu ash-shafiqu ni'ma naqibul ummati as-siddiqu Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi